babi kenan na kirda dokokin ta ce wato an ce idan mutum yana shakka a cikin sallarsa yana kwanto shin raka'o'i yanzu ta nawa yake ne ta uku ce yake ko ta hudu ko ko a ta biyu yake ko ta ɗaya ko abin da ya kama da wannan to can a babobin da muka yi a baya aka ce masa bana alal yaƙini yayi bana yayi binayi alama ta yaƙana ya gini akan abin da ya tabbatar yanzu da yake kokwantan wannan raka ɗaya ce ko ta biyu ya tabbatar dai ɗayan da ya kam ya yi ya tabbatar akalla ya ƙinan ɗaya dai ta samu ta biyun ce ita ce ta baba ko ba haka ba shi kenan to saboda haka a wancan karatun sai aka ce to ya tsaya kan cewa ta ɗaya yake kawai ya ci gaba da sallah yanzu ta biyu zai shiga shine magana in kuma in ta uku ce ta hudu ya batta akan ta hudu ta ukun ce ita ce yaqini ita ta hudu ita ce mashkukiya sai ya tsoro akan ta to mazhabar farko kenan to akwai kuma abin da fakiya suka fahimta dangane da zantukan Annabi sallallahu alaihi wasallam mazhaba ta biyu shine babu taharri idan mutum yana kokonto ta nawa ce ko ta nawa to ya tsaya in tunani inda tunaninsa ya fi ƙarfin cewa ta wane ce ya fi ƙarfi zatonsa ya fi ƙarfin cewa ta kaza ce to ya tsaya a kanta shi ne mazhabi na biyu amma ko sallar nan ba minti wajen nawa ina yin ta ai wannan ba zai ace ta ɗaya ba ce ko haka dai ta harri an fahimta sai ya ɗan yi ta harri a cikin kwanyarsa ya ɗan yi tunani ya tunani haka nan inda zatonsa ya fi ba da ƙarfi cewar ita ce sai tsaya a kanta kaga ya bambanta da wancan ko to shi shine ta harri ana ahbarana muhammad ibn rabi qala dasana ibn adama qala dasana mufaddalun wa huwa ibn muhalhalin an mansudin an ibrahim an alqamata an abdullah ibn an abdullah to abdullahi dan mas'udin ne yarfa'uhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yace za shaka dukun fi salatihi in dayan ku yana kai ko yana ku kwanto a cikin sallar ya sa zahara allazi yara annahu sawabu to sai kirdaji abin da yake ganin shi ne daidai ba wai zai cika shi kawai shi kenan eh ina ganin dai a ta ukun nake tabbas dan kaza kaza to shi kenan ko kuma a wannan ai sallah ta ta cika ai ai tabbas ina ganin sallar nan ta cika to shine ta rasa to shi kenan yani yazdu yazdu sajda da ko shi kenan ya cika sallar sa akan yanda yake kyakkyawan zaton cewa haka ne shi kenan in su sai su jira ba
walam afham qada hurufi kama aratu eh ko da yake da yake ban kiyaye da kalmomin hadisi nan sosai kamar yadda na so ba ji a wato misali ko
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال to Abdullahi bin Mas'udin da yace قال رسول الله ma'aikin صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam yace إذا شك in أحدكم في ɗayan ku صلاته kokonto cikin sallarsa يتحرى ya kirda ya kirdado ويسجد سجدتين shikenan sai sujada biyu بعدما يخرج bayan ya sallame daga sallarsa kaga kirdado kenan duka ko ahbarana suwaid ibn nasr قال qala أنبانا عبد الله عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن To.
عبد الله قال to Abdullahi bin Mas'udin yace صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ko dai ya yi ziyada a ciki ko kuma ya rage wani a sallah فلما سلم yayin da ya sallame قلنا يا رسول الله aka ce ya ma'aikin Allah هل حدث في صلاة شيء wani abu an ya sauka ne a cikin sha'anin sallah قال manzo Allah ya ce لو حدث في صلاة شيء ai da wani abu ya sauka daga Allah a cikin sha'anin da na ba ku labari da shi ولكني إنما أنا بشر daidai ni da yadda ni mutum ne أنسى كما تنسون ina yin rafkanuwa kamar yadda kuke rafkanuwa رأيكم shakka duk wanda ya kokonto cikin ku فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب to ya- ya- wato ya ya tsokaci abin da yake mafi kusanci da dacewa فليتم sai عليه ya cika a kansa ثم ليسلم sannan sai ya sallame ويسجد ya سجدتين sujada kuma guda biyu ina rafkanuwa kamar inna ma ana basharu ni mutum ne an fahimta ya faɗa ma a cikin alkur'ani kul inna ma ana basharun mislukum to a wata haifiyar ne a wata hai'an ne an fahimta a hai'a yanda bash- ni bashari ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bashari ne dan ba zai yi wa turo mana wanda ba bashari ne نعم dole sai bashari wanda zai zo da kira irin tamu to in ba a masa irin kiran mu bai wuce zamu san yadda zamu yi suruku da sujada ka gani ko sannan kuma ya zo da ɗabi'a irin ta mutum sai dai ita da ita bashariya ta sa a ƙayyade take da isma an fahimta akwai abin da ba za ta faɗa cikinsa ba ga bashariyar da komai da kuma imkaniyar faɗawar amman ba za ta faɗa gurin ba an fahimta sannan kuma a haƙiƙar kowar baɗininsa nan ma ba irin mu bane shi da kansa ya faɗa hadi saboda kada wani ya ɗauki wannan ina ma ana bashar musulun mutum ya je dinga cewa mutum kamar kowa mutum wani irin zancen kafirai ne masu faɗar wannan duk inda gani a cikin alƙur'ani an ce da annabawa wato basharin misulukum basharin misulukum in dai mutane to kafirai ne suke faɗa ka bibiyi qur'ani ka gani ko ina mutum ne kamar kowa anun basharai misali na hukamu na abiduna wannan duk zancen su fir'auna ne amma abin da ake kuma in ka ji Allah ma yana faɗa shi ma galibi ana gaya wa kafirai ne don a jawo hankalinsu ba cewa na na fi ku ba ni ma mutum ne irin ku amma kuma shi manzo Allah ya gaya wa mumine ya ce inni lastu mislakum a hadisi sahihi rawahu al-bukhari wa muslim inni lastu mislakum ni ba irin ku bane inni lastu ka hay'atikum ni ba irin siffar ku bane ma'ana a kowace ta baɗi shi yasa muna nan tafi wata gidan injiniya zamu yi yace kula adami shirkatun malakiyatu a gani ko to haka nan to irin wannan amma saboda haka abin da yake gudana ga mutuntaka na mantuwa ni ma sai na mance illa iyaka abin da zai sa ni yin mantuwa ya bambanta abin da zai sa ku yin mantuwa shi ne bambanci kawai abin da zai sa ne rafkanuwa a cikin sallah daban ne da ku abin da zai sa ku rafkanuwa a cikin sallah kai za ka yi abin da zai sa ka rafkanuwa wasu rigingimu na gida a in ka tashi kana so ka tafi kasuwa ka siyo ko magani yaro ba lafiya abin da ya kama da wannan ko kuma can sha'anin asibiti ko wani waye da sauransu irin wannan shi zai sa mai mantuwa na ce ko ba haka ba ko kuma rumfan nan da nake so na kama kamar yan kasuwa haka yawa ko kuma da nake so irin wannan duk za su wannan hayaniyar za ta iya zuwa ai mun sha faɗar wannan muna karara shi ne dan a abin nan yawa shi ko manzo Allah ba wannan bane shi da kan shagalal hadi jamalu ilahi yawa jamalal zati zai ke shagaltar da shi yana gigice a cikin wannan to sai ya mance da harkar Allah harakatun sai mance da su saboda shagaltuwarsa da shuhudin zati shi ne abin da yake tafiya wannan a sakan su suke ne lai gano alaƙar bi ba su tafi Allah ko أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال حدثنا الفضيل يعني بن إياد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود يتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة وتسلم وزاد فيها أو ko ya نقص ziyada ci ko ya naƙasu فلما سلم yayin da ya sallame sai muka ce ya nabi Allah قال حدث في صلاة شيء shin wani abu ya faru a cikin sallah قال وما ذاك ya ce menene wannan فذكرنا له الذي fa'ala فعل sai muka ambata masa abin da yayi din فأنا Allah sai تقبل tankwashe القبلة kafarsa muka ce ai raka'a biyar aka yi mana la'asar din nan to manzo Allah sai tankwashe kafarsa ya fuskanci alkibla ko da zai sa hawi sai su du guda biyu na rafkanuwa ثم أقبل علينا sannan ya بوجهه fuskanto mu فقال da fuskarsa faƙala ya ce لو حدث في الصلاة شيء da wani abu ya sauka a cikin sha'anin sallah da na ba ku labari da shi ثم قال sannan ya ce إنما أنا بشر da yadda ni mutum ne ina mantuwa yadda kuke ما mantuwa يكون شك kowa ne في صلاته nan ku ya shak- ya- ya kokwanto wani abu a cikin يجعل sallarsa الذي يرى أنه صواب to ya kirdaji abin da yake shine daidai ثم يسلم sannan in yayi sai ya sallame sannan ya sujada sujada biyu na rabbanwa kuma kada a ce a dinga kokarin korewa manzon Allah abin da ya siffanta kansa da shi ko kuma abin da Allah ya siffanta shi da shi wai saboda wai kai saboda wai ka nuna wani kamala ta annabi abin da kake gani na kasin kamala ce wannan kuma jahilci ne da ce kai manzo Allah ya fi karfin mantuwa baya mantuwa a'a suran mancewar yake zai nuna kamar wannan kuma kai su ladabi kuma kai manzon Allah ƙarya kuma tunanin da kake ka girmama shi ba girmama shi kai ba abin da ga abin da sunnan ma'aiki ta gaya mana an sa kamatan sauna tuko sha'ana kakka dora kakka rage kuma ka aje abin a muhallinsa an fahimta su rawa filawa yana daga cikin abin da suke sukan sahabbai yan shi'a wai ce wai wai sun danganta wa manzon Allah wai mantuwa saboda haka sun suna na kasar kaza kaza kaza kaza a wannan shirme ne abin da ya sa shi mantuwar tsananin kamala ce ita ce mantuwar tasa kuma shi komai nasa kaga da sahawunsa da kokwantansa da wahaminsa da komai haske ne na annabi kuma komai Allah yana fitar da wani abu a cikinsa na a kama da da waye da sauransu da fushinsa da yaddarsa da farin cikinsa da damuwarsa da wani ne komai na manzan Allah haske ne babu duhu a ciki. komai kuma sai wani abu ya fita muhimmi ba kaman irin mu bane alayhi salatu wasalam amma kaka ce baya mantuwa a wannan kuma an zo da wani an saba wa kuma an saba wa gaskiya an saba wa abin da yake sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an sa kamata zo ne ya zaka ka soke wannan To, kada a je gudun ta ta duk yadda za ka girmama Allah, Allah ya fi ka ganin girmansa, yadda za ka girmama annabi, Allah ya fi ka ganin girmansa, ko ba haka ba, shi kenan. A gaba na, وعلم مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال كتب إلي منصور ya ce Mansur bin al-Mu'tamir ya rubuto min, وقرأته عليه kuma rubuto na je na karanta takarda wurinsa ya tabbatar min da ita, وسمعته kuma يحدث bayan haka na ji shi yana zanto wato ya karɓa ta hanyoyi da yawa daga wurin Mansur nan, ka ga mukataba ga kira'a ga sama'a kuma.
نعم Mhm.
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله daga Ibrahim Nakhai daga Alkamatu bin Waqasin daga Abdullahi bin Mas'ud أن رسول الله صلى الله عليه ma'aikin وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallam صلاة الظهر ya sallaci sallah azhar ثم قبل عليهم بوجهه sannan ya fuskanto su ma'aikin Allah da fuskarsa mai daraja haka liman yake yi. in ya sallame zai fuskanto kuma mamuto فقالوا zuka ce da shi أحدث في صلاة حدث wani abu ya sauka ne a cikin sallah ya rasulullahi قال وما manzo ذاك Allah ya ce me ya faru فأخبروه suka ba shi labari بسنيئه eh?
بسنيئه da abin da ya yi a cikin sallah Mhm.
فصنع رجله to manzo واستقبل Allah قبلته sai tankwashe kafa sai fuskanci alkibla فسجد سجدتين shi ke ne sujjadaci sujjada guda biyu ثم سلم sannan ya sallame ثم قبل عليهم sannan sai بوجهه sake فقال fuskanto sahabbai da fuskarsa dai ne daraja dai ya ce إنما أنا بشر dai dai ni mutum ne أنسى كما تنسون ina mantuwa ne yadda kuke mantuwa فإذا نسيت idan فذكروني idan na mantuwa to ku tuna min Mhm.
وقال ya ce لو كان حدث في صلاة حدث da a ce wani abu ya sauka cikin sallah فأتكم به da na ba ku labari da shi وقال ya ce dai har yau إذا أوهم أحدكم في in صلاته ɗayan ku yayi wahami shine ya kokonto a cikin sallar ta kenan وليتهر أقرب ذلك من الصواب ya kirgaji abin da yake mafi kusancin dacewa daga cikin abin da yake kwanto din ثم ليتم عليه sai sai ya cika a kansa ثم يسجد sai سجدتين ya sujada biyu أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبانا عبد الله أن شعبة عن الحكم قال Mhm.
سمعت أبا وائل يقول Mhm.
قال عبد الله Mhm.
من أوهم في صلاته فل- فليتهر الصواب to wanda da ya kirda ya yi wahami a sallar sai ya kirdaji daidai يسجد sannan سجدتين ya sujada biyu بعد ما يفرغ bayan ya kaida وجالس yana zaune أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن سعد عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال Mhm.
من شك أو أوهم wanda ya kokonto ko ya wahami فليتهر الصواب to shi ma ya kirdaji daidai ثم ليسجد sannan سجدتين ya sujada biyu أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم قال Mhm.
كانوا يقولون suna cewa إذا أوهم ya taharrar sawaba sun manziru sajdatayni wato malaman mu suna cewa idan mutum yayi wahami shine ya shakka to ya kirdaji abin da yake daidai shikenan zai sujada biyu أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ابن جريج قال قال عبد الله بن مسافئ Mhm, عن عتبة mhm.
بن an uqubata محمد bin muhammad an uqubata da bin muhammad bin al-harith an abdullah bin ja'far qala qala rasulullah to shikenan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mm to ma من kin Allah شك في sallallahu alaihi wasallam صلاته فليسجد سجدتين بعد ما ka يسلم gani wanda yake kukunto a sallar sa ya sujada biyu shi yasa nan suka ce wa manistan sujada ba'da salami kawai Mhm.
أخبرنا محمد بن هاشم أنبانا أنبانا الوليد الوليد.
أنبانا بن جريج عن عبد الله بن مسافئ wani kuma ta bin Muhammad bin al-Harith عن an عبد Abdullah الله بن bin جعفر أن Jabir رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya من ce شك في صلاته wanda ya kokonto a sallah ta sa فليسجد سجدتين بعد ne da التسليم sujada guda biyu bayan sallama أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال Mhm.
حدثنا حجاج قال قال قال ibn ابن جريج Jurayj to أخبرني عبد الله بن مسافئ Mhm.
أن مصعب بن شيبة أخبره an عن عتبة عن عتبة بن محمد بن الحارث an عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ma'aikin Allah ya ce من شك في صلاته wanda da ya kokonto a sallah ta sa فليتسجد بعد ما يسلم shikenan ya- ya- ya sujada guda biyu bayan ya sallame أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج Mhm.
وروح وابن وابن عبادة kaga duk dai wannan kawai sujada biyu ne na shakka ba ba babu zancen taharri din ko a cikin hadisan Abdullahi ibn Ja'far duk inda taharri din yake inda za a yi kirdado din a cikin hadisan Ibn Mas'ud ne to حدثنا حجاج وروح وابن عبادة عن ابن جريج قال Ibn Jurayj yace أخبرني عبد الله بن مسافر أن مصعب بن شيبة أخبره أن أصبت بن محمد بن الحارثي عن عبد الله بن Ja'far أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته wanda ya kwanto cikin sallah ta za فليسجد sujada guda biyu قال حجاج بعد ما يسلم Hajjaji ya ce bayan ya sallame zai sujada وقال روح Shi وهو kuma ya جالس ce yana zaune zai yi sallah أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mhm.
إن أحدكم Dayanku إذا قام يصلي إذا- جاءه ya الشيطان miƙe yana sallah shaidan ya kan zo masa فلبس عليه صلاته sai ya rikita masa sallarsa حتى لا يدري كم صلى ai zamo bai san raka'a nawa ya sallata فإذا وجد ba أحدكم ذلك idan ɗayanku ya samu haka فليسجد سجدتين وهو جالس to zai sujada guda biyu yana zaune kaga nan ma a cikin hadisin Abu Hurairah babu zancen taharri din نعم to akhbarana بشر بن هلال قال قال حدثنا- حدثنا عبد الوارث عن يحيى بن الدسوائي Mhm.
عن يحيى بن ابي أبي كثير كثير.
عن ابي سلمه عن ابي هريره قال Mhm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا نودي للصلاة in aka ta in aka yi kiran sallah aka kwalla kiran sallah shedan sai ya bada baya yana mai sakin tusa a cikin shedan فإذا قضي التسويب idan aka قال idar da kiran sallah sai ya fuskanto kuma لا يقدر بين المرء har sai ya وقلبه dinga ɗarsu ɗarɗarsa tunani tsakanin mutum da tsakanin zuciyarsa حتى لا يدري كم صلى har ya zamana bai san raka a nawa sallata ba فإذا رأى أحدكم ذلك idan ɗayan ku ya ji hakan nan فليسجد to sai ya سجدتين sujada guda biyu ba da taslimi kenan kuma yana muku ba a faɗa.
cikin abin da zai kawo ta hariri ba amma mutum zai ta
a hariri to ai ya kawo mana duk ga hadisin tashin gaujen guda wannan wannan hadisan da ba a kawo ta hariri ba ya kawo shakku ba eh shakku din ba to ai wannan tunda an ce shakku kawai aka ce shakku sai aka faɗi abin da zai yi na gyara shine sujada ba da salami amma ba a faɗi ya duk zai da sallar sa ba kaga wannan hadisan su sun koma wa dukan wa'ancan ɗin guda biyu zai iya wa ko ya taharri sawabin ko kuma a'a ya bina ya alal yakini inda duk ba su tantance guda ɗaya ba saboda haka dai wancan ɗin shi ne kuma shi bi na alale ginin ya fi yawa duk a, inda ta harin yake kaga daga ɗan mas'udin ne yake duka ɗaya bina'in ya fi yawa a shi wannan hadisan da muka yi na ya kawo su da cewa da za a yi ta ne ba a da salami haka to shi a wancan hadisin abu sa'id al-khudri na dinari alal aqalla da eh eh shi na ga bai tantance ba a dace ko kabali eh to ai ka san dama abu idan aka kawo shi wato mujimali to sai a je a samu wanda aka kawo shi mufassalan sai ya fassara shi ko ba haka ba ko kuma aka same shi mubahami sai a je a same incin da yake mubayyana sai a abin nan ko ba haka ba sai shi ba a da salami amma wannan shi wancan a to ai dama haka ne shi ne ce ai tunda sun nan an bayyana shi to kaga an an bayyana cewa ba da salamin shi ne zai hukunci akan wancan da ba a bayyana shi ba